أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويطوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ambulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a takwas ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 18 ga watan 6 shekara 2021 a cikin sati da ya gabata muna cikin suratul hajj mun tsaya aya ta goma ta suratul hajj yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha ɗaya kayan na na isko tambayoyi a takaice ta farko cewa bayani da muka yi sati da ya gabata na masa'alar masu dangana kansu da ƙoraniyun bayani da muka yi tambayar ta biyo ba shin za a iya cewa kahure ne za a yi kawurta su yan wa kullum masa'ala ta kawurci ko kawurtawa masa'ala ce mai girman gaske kayan ka dangana mutum kawurci iya buƙatar bayani ko isar ko fahimtar abin da kake yi kayan kawurta shi yanwa da yawa wasu masu wannan aƙida kamar sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da ta samu da khawarij farko al'amari da aka yi tambaya shin za mu kafurta su kahure ne ya ce ai kafurcin suka gudu fitina ce ta rashin sanin inda aka sa gaba ta ke haka lalle masala ta masu cewa ƙur'aniyu wasu da dama shubahar da ake ba su cewa hadisi wani abu ne daban ƙari bayan ƙur'ani tabi a yi hadisin ba da yuminu da wani hadisi za ku yi imani bayan ƙur'ani ire-iren wa'annan abin aka kamusu ke za ka mutum bayani da muka yi a sati da ya gabata na cewa wanda zai ce ba ruwan shi da sunna sai ƙur'ani kaɗai ƙarshen al'amari zai kafirce ma al'ur'anin kanshi zai koma yadda daga ina ƙur'anin masu wani nan wanda ya ƙarya ta ce ba sunna kun suka zo da sunnar dole cikin wannan kirawo da ya kira guda ko wani shi ko ƙarin kwafi zama su in ya ƙare karkatu a ina ka samu wannan kira ɗan dai ba dai bace ba daga nan zai shiga matsala ta farko sai da ya zama dama to ƙur'anin kanshi da yake magana ya kai ya tabbatar da shi wannan wanda ka kare ta su suka zo da wani ƙur'ani suka kira kaza annaba ga da karanta ga da karanta dan su suka zama na da shi waɗannan da aka kira dalilin zama da manzon Allah aka samu ga yanda ya kanta hatta ƙur'ani ya karanta shi dan ba a cikin daji ya zako ba daga nan matakin farko sai matsala haka ayan wa masalar kamar da an wa bimbas wannan tambaya rahimahullah haka irin su Muhammad Hassan bimbas ta hakika duk wanda zai ce gaba sunna ba ruwan sunna gaba daya kun shi bimbas ta ijma'i ne kawuri ne haka bimbas ta ce kurin kawuri ne in dai ya da da cewa ba sunna ko daya yace me matsalar ai qur'ani ne kare ta qur'ani da shi fara me ce ba sunna gaba daya bayan Allah ya anasu Qur'ani wa ma adaku su khuzu ma naku an fantahu wa ma adaku ma adaku khuzu wa ma naku an fantahu da abin annabi yazo shi kwafsa abin na ku hannu Allah ya ce mun rasul kira ka Allah mai yi rasul kira ka Allah Allah ce dole manzon Allah Allah ma da to aka ga me bambancin annabi da ce Allah ce shi ne da kenan ayoyin Qur'ani kansu kuma Allah ya tabbatar cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana laka ma nuzila ilayhi wadanda mutafakkarun Allah ce wannan Qur'ani gaba daya ko an zan daga zikira litubayyana lillahi ma nuzila ilayhi an saka ma da alqur'ani dan kawa mutane bayanin abin da aka sauka musu annabi ke bayanin duk abin da shi koyi annabi ke bayani sallah ce zakka ce duk abin da ya bada Allah ce ayi in ma jihadi in ma ne ai annabi aka saba da Qur'ani kuma Allah ce li tubayyana ilai dan ka musu bayanin alqur'ani to annabi ka ce ba ruwan sunna to ya ka saba Qur'ani kan shi in wa hatta a tsaya kullum ayoyin Qur'ani kai sun wadatar da kai akan cewa mutum bai iya rayuwa ba sunna dan annabi shi aka saba Qur'ani kuma ya rayu shine wa abin mamaki cewa duk mai wani aƙida in malamin ne wane ne zai ce maka azumin bayan zakka haji ba mu zuwa ƙur'ani amma zai gaya maka da ake yanzu ba gaya mushi ka yarda cewa malamin ka yi maka bayanin sunna zakka da haji sauro da sallah ka yarda kuma ka yi aiki kuma wanda manzon Allah ya yarda suka ce haka ne ba ga wanda annabi ya yarda su suka yi sallah suka yi komai suka da annabi yayi hatta ƙur'anin kanshi kuma Allah ce annabi shi ke bayanin shi kace da wani ba ruwan garin annabi to da nawa daga aiki ha kuma da kai da haka kenan shi da an mamaki Allah ina tsammanin an ci gaba har yanzu wurin wurin suke da har suka zuwa karanta cikin facebook an gurin malami na kan Najeriya ki cikin manyan malama masu na aqida wani mutumin alama gogor gogor ne mai tambayoyi har yanzu wasu na aqida to malam kana sallah asuba raka'a biyu kana azhar raka'a hudu la azhar hudu magariba aku isha hudu ai na ka samu su ba ba qur'ani me ya kawo الحمد لله فاتر السماوات والارض جاء الملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع كجو ايوا Allah iya magana godiya da ta tabbata ga Allah wanda ya kage halitta samai wanda ja ilmi na ga sani malaiku uli masu hukar huki biyu da uku da hudu iya ƙara abin da yaso wai wannan aya ce hujja raka uku da hudu dan wannan wata shekara dan gungu ya zo a nan garin akwai masu aƙida mun da ɗan gungu ma tattauna da su sai suka kawo tuntu me za ka ce a kan sallah raka a hudu sai a cikin ɗin ƙalƙatar na hca ya kawo na aye ita mai kawo na aye ta baka hankali ma cin shi Allah ka tare baka hankali kawo na aye akan hujjar raka hudu ta baka hankali ma mun to kai me hujjar ka ce haka kowa isko ana yi kurmi haka kowa isko ana yi duniya wai kaga abin kuna shirme ne yan wa takaice akwai matsala kinin iya bukatar a mutum bayani kuma yan wa matsalar matsalar da suke tsammanin har yan wa hadisi daga an ce wani hadisi ya inganta aikin ba karami ba ne jahilkar yaya aka hadisi ke sai suke kansu haka yan wa idan ka diba duk wani addini a saman ƙasa duk wata hanya ta ɗaukar labaru babu hanyar da al'umma tun tarihin duniya har yau wadda ake hanyar neman gaskiya irin da aka tsara ɗoko hadisi duk duniya ba tari ba ba hayyau ba wata al'umma mai neman tushen gaskiya irin ta malaman hadisi wani wanda wani addinan kun za ka littayi kaza kin ga wani liman wani kun ya littayi kaza ya ce isa ce wani ya ce kurin babu isnadi kurin ce littayin hudu babu wani addini a ce kurin annabi ya ce kaiwa a ina ka samu shi ma nake cewa an ba dan isnadi ba ko ya da abin da ya gara ma yan uwa sai baka misali yan misali guda ko misali guda idan aka ce maka wannan isnadi na malaman hadisi misali misali misali da sai bukhari da sai imam bukhari kuma me isnadi misali imam bukhari zai ce na samu labari ga wani shi kuma daga wani shi kuma daga wani zuwa ga sahabi ko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ma suna isnadi wannan jiran da wannan dan uwa sharadin malaman hadisi idan aka ce ma wani da bukhari ya ce wani ko da ya kai matanin ya ce annabi ya ce kaza sai ya gamu da wani ƙa'ida wannan maganar da bukhari ya ce an samu tun daga farkonta har zuwa ƙarshe ba shi da kowa bai ka labarin ba فما سنة ما تتسلسل ما تتسلسل ما تتسلسل ما تتسلسل saduwa ka samu cirewa kuma ya zamanto mai wannan magana adali ne an bincike rayuwar shi kaf bai ƙarya bai cuta duk wata cuwa-cuwa ta yaudara ba maganar zama kwashe kwashe ko ƙarya duk wani abu na na ƙasa bai misali imam bukhari ya je ɗaukan karatu wani hadisi a wajen wani malami wani misali ne ya je wani malamin iya wurin aka ce iya wajen duki iya wajen duki shi wajen kiwon duki shi imam bukhari ya je ya tsaya wani malamin iya so ya kama doki doki ya ƙi kamuwa sai ya ɗauko wani maka- makayi kamar ƙwarya da abinci a cike kimi haka don doki ya zo doki iya zawa ba kuma a ƙwarya wafi ya kama shi imam bukhari ya koma ba ya je zai wata abinci ce imam ya ka zo ya ce a ya ka zo ku kashi kuma ya ƙare ya ce a kun bai doka hadisi shi me huce imam bukhari ya ce mutumin da ya yi doki bi ma zai gure shi tun da ya ma doki wadara wannan zai kuce bai doka hadisi shi wani misali wake nan hanya ce wasu dadi ke haka mutum adali san ba ƙarya kuma ce dadi mutum ne wajen har da kowane natar natar iya gogiya wata shafi babu ƙarya ce shahi ɗan wa misali wa misali ɗaya an ga ce bukari ba ban za ka shi ba duniya ba buhari ba ɗan gidan wani ba ce a don ɗanɗanmu ne dole ne aka sadaka aka yarda dole ne aka yarda yan misali guda sai ana magana har da imam bukhari ya zo bagdad ana labarin shi ya zo bagdad aka zo aka taru a masallaci aka dauko alamun ilimi malaman garin suka shirya abin aka dauko malamin almajirai guda goma aka ba su hadisi kowa goma goma no kenan ɗari ko sai wannan hadisan goma wani aka ba kowa aka ce za a zo za a zamana a masallacin imam bukhari don a ga irin don su gane mai kallo shi misali ba da ya zo zamana ya ce wani tashi karanta hadisin da wani bukhari ya ji ya tashi ce haddasa ni fulan an fulan an fulan kam ya kare sai bukhari ce la'arifin ba san musamman hadisin ba ban san shi ba ya kawo na biyu ya ce ban sani ba ya kawo goma ba kam ya zama su malaman sun gano ya gano amma an karga su yawa ya ce ban zage ya ya sani ba ke na biya shi ma ya kawo a cikin gaba da iya ce ba in kare ba ya ce ba san shi ba duk goma ce ba sani ba he da kowane ɗalibi goma ya kare kawo a cikin gaba ɗaya su goma ko a cikin ɗari ko sai ya ce abin da ya wakana ya ce kai na farko hadisin hurgu zuwa ba ba ta dawa kuma hadisin goma ka ce hadisin hurgu da ka kawo ka ce wane wane wane wane ba shi bane ba wani sinadin ga sinadin wannan hadisin hurgu ka isra tun warko ya gama shi hadisi na biyu da ka kawo ka ce wane wane ba wane bane ba ga inda ya zo ka sinadin ya gama shi duka goma ya gama su gaba ɗaya kaf ya ce kai na biyu hadisin da kake naka na farko da kawo naka na farko da kawo kace wani wani wani ba wani bane ba wani wani wani wani ne ya mai da hadisin duka goma kowane a wurin shi ɗaya ba duka wannan goma gaba da kaf sai da mai da kowane sinadi a wurin shi suka ce abin mamaki a nan baki hadisan ba abin da mamakin kuskuren da suka yi haddace shi ai wannan hadisi mai zaka shi mai zaka suka juya ko ya haddace abin da kowa ya hudu su goma gaba daya ya har da ce ta wani abin ya bata mamaki yawan baban zai ba ka hadisi ba man bukari zai zo makaranta wata makaranta zai zo fasara wata wani malami kwana da kwanaki suka zabe ya takarda su sauran takardun su da kai makarar mutu a ya za a yi makaratu ya ce ku zo duk abin da muka ku zo ku bude in ba ku duk abin da gana ku da kanshi ne gama eh suke gyara takardar su da kanshi sai gyara takardar ya gyara kofin shi da abin da ya gaya maka yawan baban za ba aka yi hadisi ba aka aka yi kwanan zafa yan wamna magana da magana wai kai har da nan ki tushe cikin mutumin don a samu iya da iya da iya da adalci kuma iya da har da kwara ba magana mantuwa kuma ya ce wannan kuma ya zama tun sharaɗuwa tun farkon sanadin har ƙarshe kowa dole sami kowa sami nuna halin kowa da mutu haka yake in mutum na cikin sanadin kowa ya samu mutum ne ba yanke wani ga har da ga gaskiya kuma ka a samu shudu mai shudu mu goma ne misali almajirin malam wani mutum takwas ko tara sun kawo magana daga wani ni duk da mutumin kirki na san da gaskiya ya ka samu tawa ta saba ta su a ce wani magana dole a ce tawa a yaki da wancan inda tsoron kwallo su ne mutum da su haka illa illa tana hana gane mai ita ce misali na nan baka sai kwanaki anan na hajjaj na na wani shu'ba bin hajjaj shu'ba mun maka da bayana kan illa kurin ta inkiba misali an samu sinadin wa duk a kasar gaba ɗayansu ko mutumin kirki ne amma yakan yi aka yi bincike a gano a nan ba a samu akwai wani da aka ɗauke waye shi shuba a kan ta akurin a kan tadilisi kuma labari tun daga basara ta iran bai ne ake haji ya zo haji don ya samu kan aka ce mutum bai zo haji ba ya tafi madina ya koma kufa ta kunje basara kan kurin hanya guda akwai ta gwamnata in wa magana illa hafizar iraki an zo kusa abin ya ke da kwalluwa ba bayan suna da har an zo lokacin halifa wancan wancan zamanin yahudawa suka zo da takarda daga wajensu cewa ga sulu da muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama a takarda ya ce mutanen haifar ka a musu karaji ko jiri a wajensu ga takarda kuma da wa aka takarda gata da shaidar sa'ad bin mu'ad da mu'awiyar bin abin sufiya su suka yi shaida shekaru da yawa to za a nan ka ce ka ce sanadi shi a bisa annabi yarda annabi yarda ka takarda ka jita a wajensu ka ce sanadi ne aiki amma malaman da wani kulluwa aka kira hamsa da raƙi wurin khalifa ya dogo takarda takarda ana girma ta wani manzo Allah sa hannu da ya diba diba sai har ya kaki tufe zuwa mata ai subhanallah subhanallah yace ƙarya ce ƙarya ƙarya ce me ya diba kuma ya gano cewa kun kowa da kuka su ma san ƙarya ce suka kama su yace sun ce wannan sunun da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Mu'az bin masu shaida kan wannan takarda Sa'ad bin Mu'az Mu'az bin Abi Sufyan yace kowa ya yarda kowa ya yarda an yi khandar a shekara ta biyar aka yi khandar sa'ad bin mu'az kuma an san haibar an mutu haibar shekara ta bakwai ko kuwa haibar shekara ta bakwai ko to shi sa'ad ya mutu a shekara ta biyar kowa saka nan sun ce kuma ya shaida shi kuma ya mutu a shekara ta biyar mutu a khandar ya mutu ko su kuma aiki ko an yi haibar shekara ta bakwai ina ke aka yi shuru ma'auya shi kuma auya kowa ya san ya musulunta a buɗe maka shekara takwas bayan haifar shekara guda musulunta yawan musulunta ba kuma ya kai shuru kariya ce yan wa abin wallahi malamai ba ban zama suka hadisi ba idan sun ce ma hadisi wani iya da rauni ko ba kaka ce da rauni ba da nuna akwai mamancin da rauni da kariya kariya daban mai wa rauni mai ga mutum da ibada da komi kuskure kadan na ilimin togon cewa na kuma zama da ihi ba ki da shi yan wa misali imam malik iya cewa wallahi ya ce na san wasu mutane a madina wata ruwa wajen mutum saba'in na san su ɗan madina ne ina da imani inda za su ce a su ɗauki a ruwa za a ruwa a madina na tsoron allah ya ce amma ba na ɗaukar hadisin su tsoron allah kan fiti ba wuce ina da imani su da za a ruwa na ce ban ɗaukar ruwa su kuma abin ba abin da haka wurin gata ya inganta aikin da yawa ne hujjoji babu addini ne na mai wa na abu ya inganta kurin ya inganta ne ba a rawaje mai babba aiki da kai ba abin da ba aka yi da wasa a abu ne aiki ne jina kuma da baki biya kai neman gaskiya an yi su ma kuma yanzu gudun wannan abin sai suka zama kai wannan aikin gudun irin wannan kai awa annabi kariya a kawo sai aka ta wannan aikin kuma duk wani aikin da aka ce duk shirme ne aka yi ya ga ƙarshe ta wallahi duk mai wani abin ƙarshe zai kawo shi ƙwaƙwalin gaba ɗaya wallahi yanzu zai zama madawa sai shi wani daga ina zuwa daga ina zuwa daga ina zuwa wata ƙyaran kama na gaskiya magana Allah shi da mu ke nemi irin wannan aƙida a mena a ga mai hadarin da yake ciki kuma Allah barin sunna ka rike Qur'ani tsakar rana bayan ga wanda aka saba kowa ya da abin da aka ce ayi sallah alif komai yayi da al'umma da komai kace duk a ture kuma ayi aiki kai da naka da na malamin ka akwai rubu Allah shi da mu don wata tambayoyi sun yawa a takaice akwai mai magana wajen binnewa mai gwalgwadon daga kabari da za a yi kamar metar na ko zura'i na yan wa kabari tambayoyin kusa ga suna mutu ce yawa a takaice zan kanta da daya cewa kabari an samu wata nutu rigima a wajen binne mutane sai a ce ai ka kara kasa wani ce a shahe ma sai an shahe gaba daya abinda aka hana kara kasa akan ta kabari cewa a shahi ba a tozo duk ba hujja bace ba idan kuka yarda annabi ya ce a yi a shahi kabari manyan kabari wancan kabarin da ake yin nashi na wali a nan a tara ƙasa a ƙatar kabari ya ba mutane tsoro ruwan annabi ta ce a je a shahi shi ba iya ne ba a shahi tozon kabari ba annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin shi musannaman ne kabarin manzon Allah musannaman ne dan wannan akan da na albani kabarin annabi manzon Allah haka yake kamar mai tozo ki na manzon Allah ba shaye bane ke ba ana ni ba shayewa ka ai tozo ne a wancan kabarin da ake tara kasa ya tudu sai annabi ka ce a shaye shi kamar albani rahimahullah ya ce abin da ake nema ka a tsara kasa akan ta kabarin dan ya tudu amma Allah ya tabbata har nashi aini akan tsara tsakuwa ba gini ba me ya tsaka mai tsakuwa na kada ran yanzu bi ko iska ta ture shi ba da ya saka tsakuwa a saman kasa an an wannan na manzo Allah an taba mai haka ba lai bane ba kina bane kima na ga kima kai mai tozo a shayi shi ba haka ba yake ba babu laifi da an mai tozo na manzo Allah ma haka yake tozo na wata gane magana amma magana wani gini aka hana shi ne haramu wani sa falak dole haramu ne a sa falak a sa sunan mutum shi ne aka hana Allah rama jamu ayat 11 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف daga cikin mutane kalakin mutane akwai masu bautar Allah na mana a geyi mana sun raba kawa sun raba kawa su shiga gaba ɗaya ba eh da shiga gaba ɗaya ba ya yi raba kawa ya raba kawa fa in asabahu khairun tama'annabi wa in asabatuhu fitna in qalaba ala wajhihi inda ya shigo ya samu ci gaba ya samu rayuwa sai kara isra'il su ke shiga gaba ɗaya dumu dumu kawai da ya shiga ciki ya shiga da su zai amma in samu ta fitina a dukiya ko a lahiya kuma in kalaba ala waje sai koma gidan jiya mana kafurce shi na imam bukhari ya kawo ruwaya kan wannan mas'ala an samu mutane irin wannan hakika annabi ya rayu za su yi hijira su zo madina idan suka samu cigaba ko iya cigaban arziki a sai wani addini sai wani addini mai kyau wani addini masha Allah ya mai da ya shiga shikenan idan aka yi da daga wasu madina aka samu matsala rashin lafiya ko a gare shi ko iyalai wani matsala wani matsala ta rayuwa ya ce ka wannan addini matsala ce wannan goma na na dama har an samu wasu haka bilfil aikaci ala kulli hal yau ma akwai irin mutane masu mai da addini alaƙasa da Allah abin duniya in ya iya ci gaba ya samu rayuwa masha Allah idan babu ci gaba ya kakwa matsala ya ja da baya bali ma kan sunna da da san misali da saba iya shan rubutu ana mai layu aka sa kasuwa fashe fashe da ziyafar sunna ya sa guru da la ya sa ya sa wannan rataye-rataye ya sa rataye la a kanti kun ba kiliyan ce kai ana kuma matsala wannan ko ba ka abu da kada yanzu balle gaskiya balle gaskiya balle kuma ga galgajiya ta tun sai da ya sa ya ya ku kiliyan haka ne zai fasana ci jaraba ci sai ka kashi a wajen shi wannan na guru da yi mashi arziki sai ka tambaya amurkawa da faransawa da yan dubai layu gare su china da kusa kana kwaso kai a china layu gare su sai ka tambaye shi kina abin kun fitina ce ba haka bane ba ya ce in kalab ala wajen hasarar duniya wani asara zai koma gidan jiya kan fuskar shi mana ya tafi duniyar da asara Allah ce zalika huwa al-khusran an kana neman tabewa ba kamar ta addini ka rasa imani shine tabewa duniyar da ka rasa komi Allah kiyaye yad'u min dunillah يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
yad'u يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير yad'u min dunillah ma la yaduruhu wa ma la yanfa'u iya bautar wani Allah abinda idan ya tawaye bai iya cutar da shi wa ma la yanfa'u haka in ya mai da'ar bai mai amfani komi zalika huwa dhalalu ba'id mutum a waye da irin wannan bauta da banza wannan shine bata wanda ya nesa da gaskiya yad'u liman daruhu aqrabu min naf'ihi iya bautar abinda cutar cutar wai shi tayi amfani shi mutum daga duniya kasa zaka tabi ka lahira ma tun daga duniya kin cutar wai shi tayi amfani labi isa da mawla wanda bi isa ashir tur da irin wannan mujibincin da ka kama kama ka kama wannan Allah shine maulakinka ci tur da irin wannan mana abokin zama mana wannan Allah Allah ce gaba inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar إن الله يفعل ما يريد na'am yanzu mun ji sakamakon mutanen banza matsiyata Allah ka ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannat Allah na shigar da wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai kenan imani kada bai yi da aiki kuma aiki na gari ba ko na aiki ba aiki na gari ya za mu san aiki na gari sai ta hanyar wanda Allah ya aiko saka duk abin da ake aiki na gari za mu iya sani ta hanyar shi tabbas inda aiki na kwarai ya ce waɗannan Allah zai shigar da su jannatin tajari min tahtil anha zai shigar da su gidajen aljanna wanda ƙoramu na gudana a ƙalƙashin wannan gida na kasan nan famfo ko ko ina akwai shi ko haka ko ina akwai wannan ƙoramin da aka ambata na ruwa na madara na giya duk wannan gasa na jira ko ina gasa ya ce kuma inna Allah ya fa'alu ma yi Allah yana yana yin abin da ya so saka ce aka yi wasu a gidan wuta sun kawurce wasu imani wannan haka Allah ya so idan ka imani ka wa Allah godiya ko haka ban cikin masa Allah haka wasu ka tsiyace wasu haka Allah Allah ya abin da ya so ba da tambaye shi kuma abinda Allah suke yi eh za mu hana shi ci gaba من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن إن كيده ما يغيظ
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة دم زتان أمان الله بذل تمكي من زنشي بقى الدنيا والآخرة in kana cikin mana irin masu adawa da nusar zama suna mai adawa suna neman a gama da shi suna neman kuka a gare shi to idan mutum tsammanin shi Allah ba zai tabbaki manzon shi ba akan wannan addini akan abin da yake kan shi to tun da wurin ma falyama dun da sababin da sama sama ne kada ka kulla igiya a sama sai kanka ka cire ta gani mana nan kirhede ka mutu eh hede ka mutu dan ta kai hede ta kai ciye kai shaka ka mutu ma kuma in dai ka da gurin ka Allah ka zarke sarki manzon shi to kai hede ma hede ka mutu ka kulla igiya ka shake kanka eh falyanzu halzu bin kai kai ma giz kaga abinda kake tsammanin kai din ka zai tafi in dai an tambana to Allah ya tambaye shi an kuwa kana ga to yadda ka mutu kuddin ka yadda ka shiga ana magana kenan Allah kenan tabbas Allah zai tambaye manzon shi ina alƙawarin Allah ne inna na rasul na wala zina amanu ina ka tuna ko wai ka shahad alƙawarin Allah ya ce za mu taimake manzannin mu da masu imani a duniya haka lahira ana alƙawarin Allah ne tabbas ci gaba وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات حكى لك غني حكى مكا سنكت القرآن أيوين دكي دكي إيه دكي دكي إيه بان وأن الله يهدي من يريد أما الله aina a hili karara amma kuma Allah ke shirye da wanda ya so kuma shirye a hannun Allah take ai shine nan da ake magana cewa fa bi ayi hadith ba da yuminun ana magana cewa duk da wannan magana da Allah ke da wata magana kuke nema ku yi wa bayan Qur'ani ki duk da Allah ke baki zaka imani ce ba ana magana ba ana magana da wannan da hadisi ba da hadisi ana magana da hadisi na wannan ba ba a bai alaka da hadisi da ake kai wannan ana magana da wata magana kuke so ku yi wa bayan Qur'ani shi kuma magana gwarin shi ba kai hadisin da wata magana kuke ba na kuke imani a kawo wannan aya a kawo wannan kuke imani to duk da kamun kuke imani me kuke nema a kamta kamta kwanu imani ce ba na magana duk bayan da Allah ayoyin da kwasu kwasu imani sun buku za ka bayan Qur'ani ce ba ma na magana kuna take kenan wannan la ya mai mun Allah iya ya saka ayoyi daki daki a ba kuma shari'a Allah shi ke shirye da wanda ya so kina bane nan Allah kyauta ce ka Allah ya maka Allah sa mu cikin shari'a innal ladina إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء shahida ‘yan uwa wannan aya tana karantar da mu da cewa bawa ka gama da addu'a kurin Allah shi da kai kurin saman zana ke yau addu'a ya muka nufin kulubi tabbata ƙarfi a ladini ya Allah mai jiyo zukata ka tabbatar da zuciya ta kan addini sai da addu'a za ka mutum a ɓata mana iya ji wanda shi ne daidai iya ga zurfi dudu ba haka bakuran kafa da yake nan allah ya gina wani hanyoyi wanda kuma gidan rigima ba da tsaye rayuwa rigima haka za a ta yi haka kuma ga allah allah ce innan ladina amuru lalle waɗanda suka yi imani ke na musulmi da allah da manzanni da manzanni da walladina hadu da su ma yahudawan mabiya a taura wa sabi'in da masu bautar matar maman wa nasara da mabiyan isan wani majusa majusa masu bautar wuta ma wallazina asharaku da masu bautar goma kan gangariya duwana Allah ce inna la yafsul bainal mu'minin haka nan kowa ya riki wuta haka za a yi sai an je gaban Allah bai hudu iya ji da rubu hama ya ce da rubu da rubu da rubu da maka da hudan an sarako kaza hama da ba mu shiga aljanna suna nanu abin nan wallahi ba mu mu ne diyan Allah da diyan Allah da Allah ya su ji suke ba shirye a duniya wannan yasu kai ma yahuda su wuce maka shirya ma har suna ji bayan addinin su shine addinin Allah kuma su ne al'umma mai tsarki a saman kasa ga Allah su haka ce akida bai hudu a duniya da yake iya ji babu wani bawa na kwarai zai iya kashe kamar kashe banza zai iya rawa kudin ka ya kudin bawon shi zai kamar da san bawa haka da kowa an bashi bai hudu kuma haka ce rayuwar shi haka ke ji a kan shi shi ne mutumin kwarai da Allah su tsarin haka ke ji haka masu bauta tarmamu suna nan a yau kusa haka mabiyan isa nasara yan uwa hadu nasara kullum wasu amma zai amma zai zai kuskuren yan uwa yahudanci duk da asali yahud cikin iyan yaƙubu iyan shi sha biyu to a gidan yaƙubu wannan gida na yahudu yahuda gidan shi suka samu jagoranci na yahudawa na banu isra'il asalin su banu isra'il banu isra'il kabila ce ta banu isra'il to banu isra'il a cikin wani isra'il ya ko ɗiyan shi a ɗiyan shi mai suna yahudu kim na ta yahudawa yahudawan shi ne samu jagoranci na al'ummarsu sai sunan sai hutawa sunan shi a cikin kabila amma banu isra'il ne sai bayyana mabiyan a taura sai a ce yahudawa amma banu isra'ili nasara mabiyan isa a ce nasaru amma shi ma isa banu isra'ili isra'ili ne da isa da musa dukansu banu isra'ili in kabila ne ko jinsi guda ne wani kurin addini ne mabiyan a taura a ce yahudawa mabiyan isa a ce nasara amma isa isra'ili ne inda musa ke isra'ili ƙabila guda ce jinsi guda ne kina nasara addini mabiyan isa to da nasarawan da da majusawa masu bautar wutan ma dai ce wallazina ashrabu da sauran mushrikai wannan kenan kullum lamarin su iya nan ba mai raba rigima ya Allah kuram yace inna Allah yafsilu bainakum ta yawmul qiyamah Allah zai hukunci tsakanin wannan addinai gobe kiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid shi kuma Allah komai a gaban shi akai ya san komai ya abin da akai eh ci gaba ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
yan uwa wannan aya tana karantar da mu da girman Allah kuma Allah cewa kai mai karamin gani amma da baka mamakon kai na kai na kai na wahaltacce kura to Allah zai jiro irin wannan halittu Allah ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wash shajar wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqan alayhi al-'adab ce baka san ba da cewa Allah ya sujudu lahu yana sujada ga Allah man fi samawati wa man fi ard duk abin da ke cikin samai na karsai na mala'iku da abin da yawan haka ne kuma menene me yace wa in min shay'in illa tasbihu hamdi walakin la la takun tasbihu hamdu Allah ce kuma me ya tasbihu kuma me ya tasbihu Allah ku ne bugu ne inda inda ke nashi to ce nan abin da ke cikin samai da karsai Allah sai ya ambaci wasu manyan ababe wasu manyan halittu an Allah ya ambace su domin wannan ababen wasu sun bauta musu suna ga suna da wata kudura wata sulda hejiro wa shamsu rana kanta tana sujada ga Allah wal qamar shi ma wata yana sujada ga Allah wan nujum su ma turmamu suna sujada ga Allah wal jibal dutse iya sujada da Allah wannan kai imani haka ba sai ka san yaya yake ne amma kowa yana sujada da Allah wa shajar icce yana sujada da Allah wa dawab haka su ma sauran dabbobi marasa hankali su ma suna sujada da Allah wannan haka Allah tsara dole kuma akwai masu tabana karna da ce akwai masu a'a ga Allah kuma akwai masu dole me aka ce ake aka ce magana da'a ta dole haka Allah tsara dole sai kai yau dai duk isakka ta makakka in baka bi Allah ma kai sallah kai kai kaza Allah ya saka dole sai ka ci abinci dole ka ji yunwa dole ka ci dole ka je ka yi dauko ka yi aiki dan ka ci tuwo dole ka je ka wani aiki dan ka ci abin ka saka cikin ka dole sai ka yi ci ka aiki dan ka ci abin yunwa dole ka je in ka cin kuma ya zai hutu dole ka je salanga ba tare shugaban kasa ne president ne akwai ministokin kashi akwai a ci a shugaban kasa ne a yi ministokin mai mai kashi babu dole je ban da yake ri dole an yi taro a ci an daga taro zawo ya kama shi tabbatar dole ai ta kwanci an abin an daga an kara lokaci ba za mu daga ba duk da ba ce an kara lokaci cikin hakiya dole ya je bude saran ga ya ci ya ji dole dole mai dole ya zai dole a cikin ɗaki ne ne sai na ikon ina ikon shi ne wata cikin magabata ina ga a ƙasar cikin magabata malamin tabi'ai ne iya matsayin bawa amma ma da mai iya rikin addini ma iya matsayin bawa sun ta yi farauta shi da magidan shi amiru amir aka yi wata barewa aka yi ku bai kama ta bai dawo ya ha, ha, ha, ruwa ruwa ruwa aka kame ruwa sai aka mishi ruwa sai sha ya ce zama tambaya ranka da ya ce tambaya ka yanzu da allah wannan ruwan da kai nema cikin wannan kishirwa inda aka ce ba za a baka shi ba sai ka ba da rabin mulkinka ya ce wallah zan bada ya ce kuma ka haɗa ya tsaya ki wucewa aka ce sai ka ba da rabin ce wallah dole bada ya ce uffin da mulkin za su yi ƙasa ta ma'aikaci allah wajen mulkin da mai kai shirwa ɗaya ba me ba ce me ya ka gane kenan menene ne wannan abu ne dole ya kayi dole ya kayi baka ci abin yana ba ni bana ba haka ya kayi dole babu shugaban kasa babu talaka duk kowa yayi Allah ya dole ya ka sha'awa ka je kada da labata duk ikon kana da labata mace kana labata kana bin bayanta ga uwa ga waye ga duk ikon ka duk ikon ka kana bin bayanta dan kana da wata bukata da ita duk mulkin Allah baka haka Allah ya ka sha'awa dole ka ce ba sha'awa ne ba wannan ba ba kai wai da ba da yan wa wannan kenan ya ce karhan akwai abin da kama dole haka Allah ya kai kuma kuma sai tawan dan biya ga Allah kuma to dan Allah ya ce duk abin da ke cikin samai da kasai suna sujada ga Allah rana na yi wata na yi turmamu na yi duwatsu na yi itace na yi wadda dabbobi na yi yace wa kasiru minan nas nan sujada ta da'a ta Allah ta dadewa daga cikin mutane su ma na yi amma wa kasirun haqqa alayhi azab amma da yawa daga cikin mutane ba sa yi azabar Allah ta tabbata a kansu dan haka mun yin Allah kuma da mu kar duk wanda Allah ya wulakantar bai raba shi ba mai karama shi duk aiwa zan kunka bashi dole bai da kai dole kada ka bar shi inna Allah ya fa'al ma sha Allah yana yin abin da ya so لا يسأل ما فعلوا هم سألوا لا يسأل ما فعلوا هم سألون طبعا المثال لا تتوقع كبا وانا إيمان وانا إيماني ألا أبن جسوكي وما أبامي تما مثال لا هيك كذا
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد نعم التي هذان خصمان اقتسموا في ربهم وإن الله إشارة hasaman wasu masu rigima ne guda biyu Allah ya ishara wa'annan wasu masu rigima ne guda biyu iqtasamu fi rabbihim sun jayayya akan lamarin ubangijinsu ko kan addinin ubangijinsu su waye Allah ya ce mutum biga su kuma ku tara mutum biga su wa'annan kai zaka san su wa zai san su wanda ya rayu da annabi ko sai zuwa ya kai magana zai biya masu wannan Allah ya Allah ga su wa'annan Allah wanda sai mutu wa'annan mutane biyu ne bayan da dole ne ka koma can wanda aka da aya ta ko suna nan suna raye su waye wannan mutane akan me rigimar ta su Imam al-Bukhari cikin tafsir kishi ya kawo ruwa ta ta Hamza da Abu Dharr ke cewa ya ce ina muku rantsuwa da girman Allah na san suwaye waɗannan masu rikima guda ya ce grup ce biyu ta hamza da ali da obaid bin haris da tawaga ta biyu da wannan bin rabi'a da shafin rabi'a da wani bin utuba kungiya ce lokacin mai yanwa ya haka ya wakana a yakin badar yakin farko da annabi yakin farko da aka yi badar allah da kwasa ne kisa kunari cikin amfani yadda allah ya so ya gama badar wata gamuwa ce allah ya haɗa ya ce ba tare ba da alƙawari kowa bai zo ba da ne yaki su yahudu wannan mushrikai ba su zo ba annabi ya wata tare abu sufiyan abu sufiyan ya kewaye kodin sha sun mutu su kare dukiyarsu su da manzo Allah ya huto da ɗan tawaga eh mun je badar mun ci banza mun sha giya mun yi kaza a takaice dai aka zo badar cikin amma da kudin da kanta da amfani da gane kana Allah ya ce Allah ya so ya gama wani yaƙi ne kurin Allah ya ce inda rendebu aka inda kauli aka inda magama aka yi Allah ya ce ba ku gamuwa ba ku zawa amma Allah ya so a gama kawurai da cikin iza da buwaya ta su a gama su musulmi masu ɗan kaɗan kuma Allah ya karya su su san al'amarin ba ga yawa ba yake ba ga ƙarfi ba yake ba da kaya yake ba Allah ya kan an haɗin ma duk da an zo an haɗin Allah ce sai na sanya musulkai suka koma ɗan kaɗan a wajen musulmi don su ƙara samun kurai Allah gama abin da ya a wannan to wannan magama da aka zo ga musulkai ga musulmi su ne ƙungiyar biyu ya ce da aka zo yanzu za a yi mubaraza mai mubaraza kayan a fara yaƙi ana hutu na hutu ka hutu na ka hutu nawa ko hutu gwanin shi ko gwarzon shi sai kutuba bin rabi'a da shaiba bin rabi'a da walid bin utuba suka fito daga can suka ci ina wani suna kirari sai manzala ta da ali da hamza da da ubaid a nan ne farkon aka buga gaba da gaba ali ya kama ya kama sheba hamza ya kama utuba shi ubaid ya kama walid pap pap pap pap na da sai ya kashe sheba ya da shi babba da lokaci shi ma hamza ya dana shi ka tsirtiya tuni sun zama kare zuci shi da ubaid ne da walid a kowa biji kowa kowa bugun bugu hamza da suka suka suka ida wancan wali suka ida shi suka dauke wato ba suka koma shi can suka ka ubayd su koma shi musulmi dan wannan shi shi ce shine haka jama'a na farko ke wa'annan tawaga biyu ke jama'a biyu bangaren musulmi da bangaren kafire ne ke sun yi jayayya cikin lamarin addinin Allah sai da kace gobe kiyama mu ne farkon da zamu zama na kan wannan rigima Allah zai rigima tsakaninmu ci mu ne gaban farko a sayyidina Ali kace cikin sayyid Bukhari da Allah ce wa'annan masu rigima guda biyu da kungiyoyin biyu ikhtasamu fi rabbihim kaga bata ikhtasama ba ta ikhtasamu sai jayayya cikin lamarin addinin ubangijin su to da Allah ce fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar bun su kafirce ma Allah tini an riga an dimka an kare Allah ce an yanka musu riga ta wuta suna da riga ta musamman ta azaba gobe kiyama kuma yusabu min fawqi ru'usim alhamim za a zuba ruwan zahi a tsakakar eh za a kai a tsakar wutar kuma a dauko wuta ruwan zahi a zuba daga ka yace an zuba wannan ruwan aka amma yusaharu bihi ma fi butunin wa an zuba aka ya shigo ya narka wal hanji ya narka hanjin ya narka buhatar daga kayan zama ko amma amma iya zubowa suna narkewa kun ba a mutuwa sai kashin kurin ya suke latifin kura wannan wani nau'in azaba ce da ake musu na ruwan zahi kura ya ce bayan wannan ruwan zahi wallahun makamin min hadin akan tata kuma akwai guduma sabula ta kare bulala guduma ta musamman ta kare kuka ce bulala ba ta igiya ba ta kare tana nan Allah ya riga ya shirya ta za a luka jibgarsu da ita ya ce kullama aradu an ya kharuju minha كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
yace kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha kenan wuya da wuya ka suka nema ku a kado a wuta duk lokacin da suka nemi wuta daga cikin wannan azaba min ghimmin saboda bakin ciki ya kai gaya u'idu fiya sai a maida su ta yaɗe su a maida su sai a maida su cikin wuta haka za a da kullama in haka za a yi ta musu in wuya ta wuya za su ci a kado sai a haɗe su a maido su ana cewa zuku azabar harim ku taba ku ji ku ɗanɗana ɗanɗana azaba ta gobara ta ƙuna kenan wannan shi nau'in azaba da za a ma waɗannan kahurai rigar wuta da ruwan zayi da guduma Allah ke Allah ke mu daga ne kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته